نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك يا إنوانا مسلمين منا جدد قودين مغا الله سبحانه وتعالى وندك شكين قدر الصدهول وانصار ya ƙara haɗa fuskokinmu da ku a wannan safiya ta asabar yau mana ashirin da hudu ga watan Ramadan. Hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu, wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a kidayen miladiyya. Mun tattaru a wannan matattara mai albarka a wannan makaranta sananniya mai tsohon tarihi wanda marigayi alhaji ɗan sabon lemu ya gina Allah ya gafarta masa ya kai haske kabarinsa da sauran waɗanda suka jagoranci makarantar tun daga farko da waɗanda suke ƙoƙari wurin karantar da al'umma da tarbiyyantar da su Allah ya saka musu da alkhairi ya karɓi wannan kyakkyawan aiki ya amfane su da wannan aiki da mu duniya da lahira a wannan safiya kamar yadda na ce ashirin da za mu ɗan yi tsokaci kaɗan abin da ya sa na ce kaɗan idan an lura za a ji muryatawa ba ta fita sosai mura ce aka jarabce ni da ita amma ina fatan Allah ya sa ya zama mana kafara da ni da sauran majinyatan musulmi ga baki ɗaya to duk Allah ya ƙara mana haƙuri ya sa jinya ya zama mana kafara. Za mu yi magana a kan abin da ya shafi tarbiyya da izinin Allah, la'akari da irin halin da muke ciki a yau. Al'amura fa sun gurɓace, yanayi ya lalace, ɓanna da fitsara ya yi yawa a ban ƙasa, lalata da baɗala ya yawaita a ban ƙasa. wanda kuma babu wani tababa babu shakka hakan na daga cikin dalilan kunci da wahala da kakanikayi da yawan zuban jini da kidnapping da Allah ya jarabce mu da shi kasancewan shi Allah almuntaqim ne ma'anan almuntaqim shine mai daukan fansa yayin da aka yi abin da aka fusata Allah to shi ma Allah sai yayi abin da zai dandana muku kuda falamma asafunan taqamna minhum Allah ce yayin da suka fusata mu suka yi aikin da bamu yadda ba har muka yi fushi Allah ce in taqamna minhum sai muka dauki mataki na ramuwan gayya muka dandana musu kuda a wata ayar Allah subhanahu wataala yana bayanin zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah yake cewa fasadi ya bayyana a tudu da ruwa duka banna mutane suke yi shi kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya jarce su da abin da yafi wannan ya jarabce su da yunwa ya jarabce su da kishi ya jarabce su da tsaraici ya jarabce shi da rasin tsauro ya jarabce su da salwantar rayuka da kunci da wahalhalu daban-daban amma duka Allah ce bima kasabat aidin nas hakan ya faru ne saboda irin abin da hannayen mutane ya aikata liyuziqahum ba'd allazi amilu domin Allah ya ɗanɗana musu kuɗan irin mugunyan aikin da suka yi la'allahum yarji'un Allah ce amma ana fatan in aka ɗanɗana musu kuɗa aka wahalar da su sai su gane su dawo cikin taitayinsu su koma ga Allah kuma su kama hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. A wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, awala ya rauna annahum yuftanu na fi kulli amin marratan au marratai da sun mala ya tubu na walahum ya zakaru. Wai mutane da suka ƙetare haddodin Allah, suka yi ɓanna a ban ƙasa, suka take haƙoƙan Allah, suka yi ɗagawa ga Allah da dokokinsa, ba su lura cewa duk shekara sai Allah ya turo wani bala'i. ko wata musiba so ɗaya ko so biyu shine awala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn a duk shekara sai Allah ya turo wata musiba da bala'i so ɗaya ko so biyu ya jefa mu wannan al'umma shine ma'anan marratan aw marratayn Allah ce sai dai abin ban takeici thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun mutane sun ki tuba zuwa ga Allah sun ki tunanin cewa duk wahalhalun nan da suke ciki da ƙuncin rayuwa da fitintunu da ya addabe su to duk sun yi wannan ne fa Allah ya jarabce su da wannan ne saboda abin da suka aikata su dawo su tuban ma Allah subhanahu wata'ala to ala ayyi hal idan mun yi la'akari da irin harin da tarbiyya ya samu karan kansa a ciki a cikin al'umman mu to za mu gane cewa fa al'umman mu ta ɗau wani ɗan ba ta hau kan ɗan ba ta hau kan wata irin hanya gurɓatacciyar hanya hanyar da yake in mun ci gaba da tafiya a kanta to haka nan za mu ta saɓan Allah Allah na fusata da mu yana wahalar da mu yana ɗanɗana mana kuɗa kuma wannan ɗanɗana kuɗan ƙaramar uƙuba ce kafin uƙuban gidan lahira da haka ya ƴan uwa mita ka tsantsan mu kula da harkan tarbiyyar mu ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi janna babu wani mutum bawa da Allah zai bashi tarbiyyan waɗansu al'umma tun daga kan ƴaƴa musamman ko kuma in namiji ne matarka na ka da sauran yaran gidanka da duk wanda ke hada-hada a cikin gidanka duk wanda Allah ya bashi tarbiyya kenan ko uba ko uwa ya mutu yawma ya mutu ya mutu ya ganganci ya mutu a ranar da ya mutu wa huwa ghashul li ra'iyatihi alhalin ya haƙinci amanan da Allah ya bashi illa harrama Allahu alaihi aljannata face ba zai shiga aljanna ba a wata riwaya sai ba ma zai ɗanɗana ƙanshin aljanna ba ƙanshin ma wanda ko kanshi ka san ana iya jin shi tsawon tsawon wuri nesa da wuri kafin ma a zo wurin to mutumin da ya tarbi ya tozata tarbiyyar ƴaƴansa da wanda Allah ya dora a karkashin sa to wannan mutum kanshin aljanna ma ba zai ji ba ballantana ya shiga aljanna ballantana ya mori aljanna ababen daɗi da ababen walwala da kwanciyar hankalin da ke gidan aljanna ya samu wannan hadisi yana nuna mana cewa tarbiyyan ‘ya'ya wajibi ne, tarbiyyan ‘ya'ya farilla ne, kamar yadda kake sallah a matsayin farilla, to haka nan ya wajaba ka tarbiyyantar da ‘ya'yanka, ka sanya su akan turba, turba na addini. Akwai hadisai da dama waɗanda suka zo suna batu akan tarbiyyan ‘ya'ya, baya ga wannan hadisi da na kawo, amma dai yanayi na lokaci ba muna son mu faɗaɗa abin bane can. to zan takaita akan wannan hadisi wannan hadisi ya ishe mu izina ya ishe mu mu fahimci narkon da ke cikin tozarta al'amarin tarbiyya malamai musulunci suna batun cewa duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa to akwai waɗansu kusurwoyi da wajibi ne sai ya mai da hankali a kansu auren tarbiyyan ƴaƴansa duk wanda ya gajiya ya kasa kula da waɗannan janibobi wanda Allah ya ɗora masa, to wannan mutumi fa zai tashi a gaban Allah ya ci amanan tarbiyya, zai tashi a gaban Allah ya ci amanan ‘ya'yansa, zai tashi a gaban Allah ‘ya'yan nan suna Allah wadai da ke mama, ke na shi ka tozarta tarbiyya ta, ita kuma uwa ita ma tana Allah wadai da yara. Idan Allah sa yaran sun yi aikin kirki duk da bace musu tarbiyya ba, suna aljanna ke kuma ki shiga wuta idan kuma aka yi rashin dace yaran suka zama kangararru 'yan ta'adda suka zama 'ya'yan kawai 'ya'yan iska haihuwan kan titi su shiga wuta ke ma ki shiga wuta kai malamai ma suna batun cewa akwai wata ƙa'ida duk lokacin da kaga ɗa zai shiga wuta to ɗa baya shiga wuta shi kaɗai sai dai su shiga tare da iyayensa domin zai kai kukan shi a gaban Allah cewa ya Allah ai ni mamana ne bace mun tarbiya ba ya Allah mahaifina ne bai mun tarbiya ba ya sangarta ni wai ya sa ma kanshi ƙaunata ashe ba ƙauna bane ashe wannan ƙiyayya ne wai baya son ya gane kuka amma kuma yau gashi za mu kukan da ba zai taɓa ƙarewa ba domin za su shiga wutan jahannama baya son ya takura ni ya tada ni da asubahi duk da ina jin bacci ina jin nauyin jiki wai mama na ba ta son ta tashe ni in je masallaci in kusanci Allah to yau gashi zan shiga cikin kunci da bakin cikin da yake babu ranan fita da haka ya ƴan uwa dole ne kowanne a cikin mu fa ya jajirce yayi da gaske ya tabbatar da amanan da Allah ya ɗora masa ya sauki. Waɗansu daga cikin mutane sukan fahimci cewa ai da zaran dai ta aure Allah ya ba ta ciki ta haifi ɗa aka yi ta murna waɗansu ma har bida'an suna suna yi to wata tana ganin ai shi kenan gwaninta ya riga ya ƙare amma abin da nake faɗin muku kullum nake ƙara jaddadawa wannan aure da haihuwan ba gwaninta bane me yasa bai zama gwaninta ba saboda ai kafirai ma suna aure suna haihuwa dabbobi ma suna aure suna haihuwa a gidanku kina iya ganin wani zakara ga wata kaza sun kulla alakan auratayya inda wani zakaran zai kusa da wancan kazan sai ka ga tsigan jikin shi ya tashi wai yana son ya nuna cewa wannan matan fa sun riga sun haɗu sun ɗamfaru aure ya shiga tsakankaninsu hakanan kuma zai bi wannan matan hakanan za ta haifo 'ya'ya to da ka meye gwaninta a ciki in dai kawai a yi aure a keɓe daga nan kuma a yi ciki a haihu to arna ma na yi yahudu na yi kirista na yi maguzawa da sauran mushirikai na yi dabbobi na yi tsuntsaye na yi to menene gwaninta a ciki duk abin da kaga an yi tarayya da musulmi da wanda ba musulmi ba da kafirai da 'yan iska da mutanen kirki duk an yi tarayya ana yi to wannan abin ba gwaninta ba ne. Ba gwaninta ba ne sam, gwanintan yana cikin kiyaye shari'ar Allah, wanda a nan ne kuma tarbiyya take tasowa. Tarbiyyar nan tun daga lokacin da kike zaɓen miji, namiji ke zaɓen mace, a nan ne gwaninta yake. Shi wancan yana kallon ƙira ne kawai, ba abin da ya dame shi da abin da ke cikin zuciyar wannan matan. Ita wannan matan tana kallon me kake da shi na samu me kake da shi na duniya iya abin da ya dame ta kenan ba ta kallon mene ka kunshe a cikin zuciyanka na imani mene ka kimshe a cikin zuciyanka na aqida na zartacciya ba abin da ya dame ta da wannan to ai kaga babu wani gwaninta amma gwani shine wanda zai zo tun a bajin aure ya tsaya sai ya darji ya tankaɗe ya reraye ya sanya ma'auni shine imani da san Allah ya sanya ma'auni shine musulunci da da'a ga Allah idan aka gina aure akan wannan to mutanen da suka yi aure akan irin wannan turba za ma su shiga cikin inuwan Allah ranar da babu wata inuwar sa inuwa sai inuwar Allah za su shiga cikin mutane guda biyu rajulani tahaba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi dama wannan ko tsakankanin namiji da namiji suka yi soyayya saboda Allah, ko mace da mace, ko mace da namiji, wacce har za ta kai ga aure babu soyayya mai ƙololuwan daraja in an gina ta akan turban addini kamar irin wannan soyayya. To tun daga nan in aka tabbatar da an kiyaye dokan Allah subhanahu wa ta'ala, lokacin da aka yi shirin za a yi aure, aka yi istikhara, aka yi shawara da Allah tukuna, aka yi kuma shawara da bayan Allah nagartattu. wane ya zo yana neman aure na ana gafarta malam mene kake fahimta yace a bani dama zan bincika zai bincika menene aqidarsa yaji aqidan shi na shi'a ne ko koyi na aqidan ƴan komi Allah ne kai ma Allah ne masan gidan ku ma Allah ne takalmin ka ma Allah ne su ne wanda ake kiransu 'yan haƙiƙa ga munan da su da yawa bila adadin a cikin al'umman nan ya bincika ya gano duka babu wannan ai wannan mutumin yana kan turban sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya bincika shin wannan mutum a wani masallaci yake sallah an tabbatar da cewa ba a gida yake sallah ba shedan bai mishi ta baibayi ba an gano cewa wannan mutumin yana sallah a masallaci iri kaza an samu wani rukuni to ina yake zuwa karatu yana da malami da ya isa ya sa shi tilas ya yi ko bai niyya ba tilas ya bari ko bai niyya ba eh an gano yana karatu a gaban malam wani yana sauraron malam wani yana da gwani a cikin malamai to sannan an binciko yana da sana'ar yi ko ko zaune gari banza ne ba shi da aikin yi sai zaman dakali an gano wannan mutum yana da sana'a komin kankantanta to shikenan cika na ga Allah sai a ce to wannan mutumi an bincika daidai gwargwado babu laifi a'a ita wancan yarinya ce da aka tashi za a neme ta ya take tana cikin dangi fitsararrun dangi da suka yi suna akan fitsara ba a nuna musu yatsa sai sun kama yatsar sun karya in aka gaya musu ɗaya sai sun faɗi goma wannan famili ɗin wannan dangin da haka suka sanu ko ko sun sanu da nagarta ubanta mutumin kirki uwarta mutumin kirki tana zuwa makaranta tana da kyakkyawan alaƙa tsakankaninta da Allah ga irin shiga na mutunci na nagarta da take da shi idan aka bincika wannan aka gano yarinyar nan na zuwa islamiyya tana zuwa makarantar hadda ga iyayenta mutanen kirki shi kenan sai a nemi taimakon Allah shi kana ga Allah sai a nemi taimakon Allah ya kunna alaka tun daga nan an fara tsora turban tarbiyya kenan balbalcewan wannan hanyar to tun daga nan ake samun dameji jama'a mu fahimta da kyau gwargwadon irin wanda aka zaɓo wanda za a yi zaman aure da shi wanda za a haifar da wata masana'anta masana'antar nan ita ce za ta rika haifar da 'ya'ya to in aka inganta uwa aka inganta uba tarbiyya ta cika jama'a tun daga nan an samu nagartaccen tarbiyya amma in aka tozata wannan yanayi to an saba ma Allah kuma sai an fada cikin ukuban Allah subhanahu wata'ala duk idan an gama wannan an je batun ranar daura aure sai wata ta ga to rana dai ɗaya ko biyu idan da ta saba sa hijabi a ranan nan sai ta kira shedan ya kai shedan wanda kullum muke cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim to yau ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bane yau shedan kai ne abokin zamana kai ne abokin aiki na da haka wannan hijabi dama na zuwa islamiyya ne ko inda Allah ke so Allah ya yarda da shi to yau wannan hijabin ba shi da matsayi a cikin jikina sai a cire hijabin sai ya aji sai ka ga yarinya da iyayenta wanda ka san su nagartattu ne suna zuwa makaranta baka taba ganinta babu hijabi ba duk lokacin da zaka ganta da hijabi wani lokaci ma da niqabi wani lokaci ma da safa ga ta nan cikin mutunci da dattaku kullum tana bakanta ma iblis rai shedan na bakin ciki yana cikin tashin hankali yana cikin kunci amma a ranan nan ta gayyato shedan da kanta ta nuna masa cewa kai ne nawa yau manzon Allah da nake faranta ma rai nake bin sunnansa nake bin shari'arsa to yau manzon Allah ya hakuri da haka manzon Allah ya koma gefe sai na gama wannan harkan bikin nawa kwana ɗaya ko biyu dai babu wanda ya isa na ya hana ni cashewa da ka sai ta fito da ƙawanta sai ta fito da adanta sai ta fito da duk abin da baka tsammani kuma ba kunyan Allah ba kunyan bayin Allah haka nan za ta rika arba da malamanta haka nan za ta rika arba da limamai da mutanen kirki ba kuma abin da ya dame ta ayyukan ranar biki ne da haka ga ta nan ta fito abin ma da baka taba gani ba to yau in kana son gani ga nan a banza domin ya zama hajan shedan hajar shaidan koma babu haja ne banza haja ta banza haja walakantacciya kamar hajar shaidan hajar Allah ita ce take da tsada dan manzon Allah ya faɗi sal'atullahi ghaliya hajar Allah tana da tsada fa inna sal'atullahi aljanna hajar Allah ita ce gidan aljanna shi yasa ga kunan cikin mutunci cikin dattaku cikin hijabi ko mutum ya so ya ga hannunki wallahi ba zai gani ba ko mutum ya so ya ga kafanki ba zai gani ba ballantana wani ya gangancin ya za a yi ni ko in ka gangan jikin wannan matan ya san babu ƙofa babu hanya amma a ranar aure duk za ka iya gani akwai wata baiwar Allah da na taɓa ganinta ta ci kwalliya haka take tafiya kamar ba za ta taka ƙasa ba tana jin kamar duk idan duniya a kanta yake saboda tana ganin ta haɗu amma abin ban takaici ya jama'a har pant ɗin da ke jikinta ana gani pant da ke jikinta kana ganin inda ya taso kana ganin inda ya tsaya har breziya da ke jikinta kana ganin kusurwoyinsa da inda ya taso da inda ya tsaya amma fa tana jin cewa ita ta riga ta ƙuri ta riga ta ƙuri sai na ce wancan yarinyar da bukatu a yi mata nasiha sai na kira ta na tashi daga inda nake sai na same ta assalamu alaikum baiwar Allah ta juyo ta cewa alaikum assalam ina gajiya ya aiki ya gidan tana tare da wani yaro haka na ce bayan Allah don Allah ke haƙuri in miki tambaya ke musulma ce sai ta fara haka sai ta fara haka sai ta fara tsargan kanta kun sa abin da ta ce mu a'a ni ba musulma ba ce wannan kalmar za ku ganta kamar kalma mai haɗari kwarai ko eh mai haɗari ce amma wannan kuma yana nuna imaninta kun gane wannan yana nuna imaninta ya nuni akan cewa shedan da rundunarsa ba su zauna a cikin zuciyarta ba akwai sauran kunyan Allah a tare da ita dan a lokacin nan da ta ga dama sai ta ce eh ni musulma ce sai ni kun gane ya nuna babu sauran kunyan Allah babu sauran kunyan bayin Allah kenan amma tsaban zargin kanta da ta yi sai tana ganin a'a amma zuciyarta na cike da imani wallahi sai nake ce mato baiwan Allah ko ki faɗi ko kake faɗi na tabbatar ke musulma ce amma irin wannan shigan da kika fito da shi tsakaninki da Allah zan tambaye ki kina jin inda manzon Allah ya taso duniya yanzu ku haɗu da shi akan hanyar nan zai yi farin ciki ko zai yi bakin ciki ta ce zai yi bakin ciki to kina jin idan da shedan ya bayyana yanzu ya ganki a haka zai dariya ya tafa miki ya ji daɗi ko ba zai yi ba ta ce wallahi shedan zai ji daɗi sai na ce to ke kin ga a rayuwar ki ya dace ki rika bakanta ma manzon Allah rai kina faranta ma shedan rai ta ce bai dace ba na ce to ki ji tsoron Allah ki gyara ta ce in Allah ya da zan gyara to abin da ya burge ni ya bani sha'awa inda ta je din kila ko gidan wata 'yar uwarta ce da ta tashi dawa sai ga ta ta dawo da hijabi kuma kaga imani ya shiga cikin zuciyarta ya nuna akwai imani a tare da ita dama abin da ke faruwa shedan ne ke fara farautan mutum da yau da gobe da yau da gobe in abin yayi yawa sai ya zama rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sai ya mutum tsada a cikin zuciya amma daga lokacin da iblis ya fara neman ya farauce ka sai aka yi wuf Allah ya taimaka aka ɗauki mataki ko kai ka ɗauki matakin ƙwatan kanka daga sharrin shedan to a wannan lokaci sai kaga Allah subhanahu wataala kuma ya cika zuciyanka da imani to abin da nake cewa shine a ranar aure abin da aka yi na irin yadda kika fito da ƙiran jikinki da yadda aka fito aka yi hada-hadan aure aka yi kiɗe-kiɗe, aka yi raye-raye, aka yi cakuɗe ɗaniya tsakankanin maza da mata, ba tare da tsoron me zai je ya dawo ba. A lokacin nan ake ƙulla fasadi da yawa. Akwai wata ɗalibanmu nan, nan kusa ne ba zan faɗi hakikanin gurin ba dan bai kusa ne, ba nisa daga nan gurin ba za ka yi minti goma ba ka kai gidansu. Ana biki, ana biki a kusa da su. a bayan ɗakinta, tana jin ana taɗi, tun ana taɗi, ana kaza, ta koma tana jin an fara waɗansu abubuwa haka, wanda dai ba ta gane kansu ba. Duk mai ɗaki ta san abin da nake magana a kai, duk mai aure ya san abin da nake magana a kai. Tun tana jin fa ana sauti, ana kaza, ana kaza, sai kuma ta fara jin waɗansu abubuwa haka, ta fara jin kaza, ta fara jin kaza, ta ji an fara toki shi kenan tana ɗakinta haka ta fashe da kuka a bayan ɗakinta ake wannan haka ta fashe da kuka haka take kuka gashi ba miji a gida ballantana ta gaya mishi ya fito ya ɗauki mataki na gyara ila kun fahimta a biki aka yi wannan wanda haka yana nuna maka irin ɓannan da mata suke yi idan an je bukunkuna shi yasa wani batun yanzu za a je biki za a kwana ruɗanin shedan ne wani maganan ƙawar amarya duk ku kyale wannan shiririta a kai yarinya ɗakinta ƙarfe biyar na yamma kafin ƙarfe shida yarinya ta dawo gidan ubanta amma ai biyu biyu ta ce miki ai mama gani na ɗakin amarya bari ma in baki ƙawata wancan ku gaisa sai nan a hauma hauma irin naki ai yakki tana ɗakin amarya ɗakin amarya kuma ta ce musu wallahi mama na ta kira ni akwai abu kaza ta fita da haka ta raba muku hankali ina za ta je ina za ta je Allah kaɗai ya sani shedan ya ingiza ta shaidan ya ingiza ta da haka wannan ina gaya muku da babban murya wannan al'adan banzan al'adan banza bari in kira muku ita da haka don ku gane wai akai yarinya daki wai kawayen amarya su kwana a dakin amarya al'adan banza ce banna ce banna ce kar ku yadda da ita akwai yarinyar da yake ba fitsararriya ba ce amma dama shaidan ke amfani da ita nan da nan ya haifar da sharri wata ƙawa ce za ta nuna mata wata kuma dama ƙila ba ta da tsayayye sai shaidan ya hudo mata ta nan wance ga wane yana son ya magana biki sai a fara magana to yaushe zan zo gidanku yaushe zan kaza yaushe zan kaza shedan ya fara nuna mata kamar to yanzu alhamdulillah na samu tsayayyi ni ma kamar yadda aka aurar da kawata ni ma kila zuwa baduwar haka ni ma an zo suna misali eh ita din ba wai kawan ba ma ka ci da zuci daga nan shedan zai bude mata kofa to yadda matsalar take shine duk inda mace da namiji suka kiɗi to shedan shine na ukun su da harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa maganin kar ayi kar a fara annabi yusuf ba dai annabin Allah bane akwai wani imani sama da annabin Allah baki lura da halin da ya samu kanshi ba wannan baiwar Allah fa uwar gijiyarsa ce fa a ɗakin ta ya taso tun yana ɗan shekara bakwai bai san wata uwa ba sai ita bai san uwa ba sai ita, aiki yake mata a matsayin yaro, ashe zuciyar wannan matan yana nan ya biya akan wannan bawan Allah. Kai, ran da dai ta ga cewa kawai, kai a yi tafi ta ƙari, yau haƙuri ya ƙari, yau dole kawai a yi ta ta ƙari. Ƙur'an ya gaya mana abin da ya faru, a matsayin shi na yaranta. wanda kullum yana tare da ita a ɗaki ba inda zai shiga. Kin gane? Kuma yaron da ya taso tun shekara bakwai yana tare da ki, akwai wani ƙaiƙayi a tare da shi akan kece uwarsa? Haka yake ɗaukan ta uwa. Tunda tun yana shekara bakwai yanzu an kai hali na samartaka, ƙila an kai shekara goma sha bakwai sha takwas zuwa ashirin. Ba shi da wata uwa sai ke. To ashe ita kuma ba a matsayin ɗa ta ɗauke shi ba, a matsayin masoyi ta ɗauke shi, ƙanin miji, wato ga mijinta a gefe, to ga kuma ƙanin shi. Kaga fitina ta faru, da annabi Yusuf ya samu kan cikin wannan fitina, ta ƙoƙulla ƙofofi, ta caɓa kwalliya, duk irin abin da mace ta sa, ya ɗibo hankali, ya karkato da zuciyar namiji zuwa gare ta, ta fa samar. ko ke ce talaka yanzu aka ce miji na ɗakinki kin da san irin yadda kike fitowa za ki ƙora a daka ki ƙyalƙyalta kanki ki ƙawata kanki komi sai kin jatta shi ya fito yadda yake kallo ɗaya shi kenan kin riga kin sai zuciyar namiji domin kike tsammani idan aka samu matan minista gwalagwalai dai ai ba sai an yi magana a kansu ba fatan jikinta ma kin san ba irin fatan jikinki bane don abincin da take ci shine zaka ga mace ta shar ta wace ta fes abinta kaga kaman ka taɓa fatan jikinta jini ya fito kila an fahimce da kyau haka fita fito ta gaici annabi yusuf ka zo ina son ganin ka a ɗaki idan ya zo yana shigowa an kulla wancan ƙofa an kulla wancan an kulla wancan an kulla wancan ƙofofi ne da yawa gidan mulki ne ba irin ɗaki na bane ƙofa ɗaya ƙofa ɗaya ɗaki gidan mulki ne ɗaki ne kafin a isa zuwa karki zaton wai to ainihin ina zuwa islamiya kin kai annabi to ai wannan malami ne ya kai annabi a lokacin nan annabi Yusuf daukan matakin gudu kawai yayi ya zura a guje ita kuma ta rufafo shi ya bude wancan kofa ta bude ya bude ta bude a ƙarshe kofan ƙarshe yana budewa tana yaga mai riga ta baya ba kissan nake so in baku ba amma ina son in nuna muku ne cewa akwai mutum yadda yake yarinyar da yake ba ‘yar iska ba ce, ba mutuniyar banza ba ce, amma yau shaɗin ya samu dama, ganin fashin namiji ganin fashinta, nan da nan sai haifar musu da sharri. Shi yasa duk matakin da za a ɗauka, to a ɗauka, domin ba da kariya jama'a. To, ina batu akan cewa irin holewa da miyagun shagulgula da aka gabatar. lokacin aure to wannan yana daga cikin abin da zai ƙara gurɓata tarbiyya kuma kamar yadda na ce muku a farko Allah almuntaqimu ne idan ka saba ma dokokinsa shi ma sai ya ɗauki mataki a kanka so kin saba ma Allah lokacin bikinki da sunan cewa ai rana ɗaya ne ai waɗancan sun fi tsananin addini to kin ga wannan saban da kika yi ma Allah to za ku ganshi a ƙwaryen zaman auren sai an ga wannan bala'in da tashin hankalin kuma ni ina tsoron ma kar ya zamto irin zaman auren da muke yi yanzu kullum cikin fitina zama ba daɗi yana da alaƙa da irin waɗannan saɓuɓɓukan da muka yi ma Allah kun ga ku iyaye wanda suka kai matsayin iyayenmu ba ku san soyayya ba ba ku san soyayya ba sai dai kawai dattawa a kirawa ne iyaye can ya su ya su su ce ai ya kamata mu haɗa wani da wanci sai a ce eh sai shi uba ko ƙanin uban wannan yaro namiji shi ma bai ma san shi namiji bane fa ita ma wancan yarinya ita ma mutum ita ma mace bace sai a kira shi a ce wani ya ce na'am ka je gidan alhaji wani amini na idan ka je ka ce a kira maka saratu na ba da misali idan ta fito in kuka gaisa to ka ba ta wannan kudin ma da zai ba ta ma sai an ba shi shi kenan shi zai iya taɗi ba ita ma ba ta iya taɗi ba tun da ba ta wuce shekara goma sha biyu ba ko sha uku wacce ta kai shekara goma sha hudu ai ta yi nisan aure ina muku wanda suka kai matsayin iyayenmu shi ke na sai je kai ka je ka ce sarata ta zo ita kuma iyayenta na an riga an shirya mata cewa idan wani ya aiko an jima ce ki je to ki je me za a yi me za a yi ita dai ba ta sani ba haka nan fa za ta je ina uni lafiya lau ina gajiya lafiya lau dama baba ne ya ce in zo to kuma ya ce in na zo in baki wannan shi kenan sai ya miƙa mata ita kuma bata saba ba bata san namiji ballantana kyautar namiji haka nan za ta yi ta muƙu-muƙu ta yi ta muƙu-muƙu da ƙarshe dai Allah kaɗai wani lokaci namijin ya koma da abin shi bata karɓa ba wani lokaci ya ajiye mata nan wani lokaci da Allah ya san kaɗai ya sa abin da ke faruwa kaga idan an yi wannan shikenan an gama rukunin auren sai dai kawai a zo a yi magana a ce to ranar yaushe za mu sa aure ba ta san wani I love you ba ba ta san wani kaza ba ba ta san aita wani text ba ta san aita kiran waya karfe hudu na asabahi ba amma ba ga zaman auren ku yayi albarka ba ba ga zaman auren ku ya kai ga ba kwa iya sa'in sa da miji ba da daman ku ma ba kwa iya haɗa ido da miji yana kallon ki kina kallon shi saboda tsaban kunyan miji haka kan ke a ƙasa da zaman iyayenmu can ba sa iya haɗa ido da miji ballantana wai ya tsaya yana gaya mata tana gaya mishi amma a yau auren namu wanda aka gina akan soyayya har wata yarinya ce baran-baran da iyayenta wai saboda tana son wani ita in ba shi barijiya har sai makwabta da sauran jama'a sun tankwara iyayen iyayen ku ku haƙuri a bata wanda take so ku ku haƙuri da naku zaɓi ita kuma yarinya tana ganin ai na ci nasara ai wallahi dole a bani wani sadiq ko ai wallahi sadiq dole a bani misali wata tana ganin dole a bata mubarak ai wallahi dole aure mubarak Salim, ai wallahi in ba Salim bari jiya. Kun tuna a zamfara baran can shekara biyu kenan. Iyayenta suka ce ba su yadda ta auruwa ne ba saboda bai da sana'an yi. Kun tuna abin da ta yi a zamfara shekara biyu baya? Ba ƙasta makanta a sana ta yi ta samu fetur ta ƙasta makanta a sana ba? Ko kun manta? To duk a gamu wannan ɗasawar soyayyan na kwana ɗaya biyu ana zuwa gidan auren ka ba da wata ɗaya wata biyu sai ka fara sulhu ni wallahi ba zan yadda ba ni wallahi na gaji da abin da take yi ita kuma ta rika faɗin ni wallahi yana zalunta na kafin shekara ɗaya duk baki ɗaya wannan soyayyen an gama tatike shi an gama cinye shi sai a koma kuma zaman haƙuri zaman sulhu don Allah da irin wannan zamantakewan da zamantakewan iyayenmu wanne ya fi albarka kenan to mu mutanen zamani anya bai kamata mai nazarin ya jefa auren mu cikin wannan fitina da bala'in ba irin rashin kunyan da muke ma Allah da ƙetar haddin da muke ma Allah la shakka ya ba da gudunmuwa mai tsoka wurin samar da irin wannan mummunan yanayi jama'a kuna fahimta ta da kyau to yanzu duk an gama wannan kuma wai ina zayyano muku inda ake samun damejin tarbiyya ne tun daga farko to yanzu an gama kuma yanzu an zo zamantakewan gidan aure menene zai jagoranci gidan aurenku san Allah da ma'aikin Allah ko ko holewa da duniya da neman kyalekyalen duniya in dai wannan ita ce za ta jagoranci zamantakewan gidan aurenku to akwai matsala akwai dameji a cikin tarbiyyar yaya akwai wanda yake shi burin shi shine ya zo ya gayyato abokansa da shi da matarsa ta fito kila musamman ma in yana ganin cewa tana da abin kallo shi wani har alfahari yake yi ya ɗauki matar ya sa ta a mota komi na ta gaya nan a bayyane hakanan kuma zai gayyato abokai a zo a zauna a ɗaki a falo ana cin abinci ana wasa ana dariya da haka kamar yadda yake wasa da matan haka ma abokin shi yake wasa da matan ba wani shamaki duk ya riga ya gama karanta kusurwoyin jikinta cewa abu kaza zai kai kilo kaza abu kaza zai kai fadin kaza abu kaza zai kai tsawon kaza abu kaza ko iri kaza ne duk ya riga gama kididdigewa akwai mutumin da idan da abokin shi ya tsaya ya sallama a kofar gida kafin ya shigo sai ya ce wallahi za su ɓata kamun kai ne sai ka tsaya kai mun sallama a ƙofar gida ba za ka shigo ba ko ba a samun irin wannan kaji inda matsalar tarbiyya ke tasowa kenan to duka ire-iren waɗannan ɗabi'u so suke rugurguza tarbiyya su ɓalɓalta tarbiyya su tarwatsa tarbiyyan gidan aure sai kaga in an tashi aure a in an tashi haihuwa sai a auro a haifo wani irin yaro kangararre barbaɗaɗɗe wanda yake idan shaidan bai samu halattar wani taro ba in yaron ya je taron to shaidan ya samu wakilci idan mace ce hakanin za ka ganta shaɗaniya kuma mai da'awa zuwa ga shaɗanci a nan ne ake samun miyagun ɗabi'un da kuke gani ya jama'a ga abin da ke faruwa abin kuka nukan ta kyarfa irin wannan al'amarin wai mutum in biya jin kunyan Allah kuma ba zai ji kunyan bayin Allah ba sai ki ga wata idan kika ɗauki wannan waya kina shiga a yanzu kina dubawa sai ki ga wata tana miki bayanin ni yar maɗugo ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un galibin ku ba ku san wannan matsalan ba Allah ya ƙara ma rayuwanku albarka wallahi kun huta daga fitintunu shi yasa ni a yau babu abin da nake gani mafi haɗari a rayuwar yau mafi sharri kamar social media. Kun gane, abin da baki san shi ba bari gaya miki ke hajjiya in shekara saba'in. Na rantse miki da Allah abin da baki san shi ba a rayuwar aurenki. Shekaranki saba'in yau ko? Har mijinki ya gama rayuwa kun gama rayuwa ya rasu. Kun yi shekara kila sittin ya rasu. To yau yarinya in shekara goma sha biyar in dai tana da Android tana da wannan waya mai taɓa taɓe. billahi allazi la ilaha illa huwa duka san shi ke ne kike zaton ta yarinya amma ilimin ta ya wuce naki kawai tana kallon ki ne wayan ta ga ta ga ke misali kin kin yi mata rufa rufa kin shiga dakin miji tana nan tana fassara ki ai yanzu kaza ne ai yanzu an kai guri kaza ai tafiya ce dai dama daga nan zuwa gari kaza ko to ai yanzu an kai guri kaza ai yanzu an yi kaza ai yanzu an sauka a tasha iri kaza ai nan da kaza ma an riga an kai inda za a kai tana kallon ki ne kawai na rantse muku da Allah duk ƴaƴan mu dinnan da suke da waya haka suke kallon mu kun fahimta to shine sai ki ga sai ki ga wata tana bayanin wai ita ƴar maɗugo ce kuma wance ma mata ta ce wai mace ce take gaya miki wance kuma fa duk an san su fa an san iyayensu an san garin su shi yasa nake cewa in ba a ji kunyan Allah ba a ji kunyan abokan zamantakewa mana sai ta rika gaya miki wancan ma mata ta ce ai nayi kaza da ita in kina jin kalmomin kalmomin ba za su bayyana su faɗi bane wanda ko ce da miji na rantsi da Allah kina jin kunya ba za ki iya faɗin waɗannan kalmomin ba ba dai ƙarshen halarci kenan ba sai da miji ba ba za ki iya faɗi ba amma za ta rika faɗin na yi kaza da wanci ni ne ma ne kaza ne kaza a wuri kaza ga yadda ne mata a wuri kaza kuma ne kaza a wuri kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza akwai gurɓacewar tarbiyyar da ya wuce wannan babu gurɓacewar tarbiyyar da ya wuce wannan to yanzu irin wannan yarinyar kina neman sai shaidan ya zo da kanshi wanda kullum kike cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ga a'udhu billahi minash shaitanir rajim a tare da ke kuma jama'a kun san wani abin ban takeici ki dauka fa ina miki batu ne akan wani in kin je kudancin Najeriya wallahi wallahi wallahi kun ji wannan rantsuwa a unguwan nan ma akwai babu unguwan da babu sai dai ɗaiɗaiku kuma wani abin sharri shi ne da'awa fa suke yi, da'awa suke yi, ana jawo wasu ne, saboda ƙungiyar ta yawa, akwai ƙungiyar ai, ƙungiyar ‘yan maɗugo, akwai ta anan zariya, ba zan mance ba shekara hudu da suka wuce har sun yi wani zanga-zanga wai ana tsangwamansu ana takura su. Haka suka fito kan titi, duk wanda kika ganta a cikin wannan ƙungiyar to ƙungiyar 'yan maɗugo ne ba kunyan Allah ba kunyan ma'aikin Allah. Da sai ku rika ta'aliki ba ku saurare ni kawai ku ji. To abin da nake so da kike gane. Wannan matsalan ta samo asali ne daga waɗancan sakacin da ne bayani a baya. Tun daga gurin aure har ya zuwa yadda na dangano zuwa ga zamantakewan da aka yi da aka ga irin fitsararrun 'ya'yan da aka haifa sai ka ga yarinya sai ta zo miki wannan ina gaya miki ne ki buɗe kunninki ki kuma buɗe idanki duk wacce kika ga ta fara kusantan ki da irin wannan yanayin shedaniya ne iblishiya ne ki a'udhu billahi daga gare ta ki yanke alaka daga gare ta kina zaman zaman ki sai kike ga wata ta zo miki kai wance wallahi kina burge ni wallahi kin hadu kai ai wance idan da mutum zai samu irin jikinki kai da Allah ki jibi in jikinki ke shayi ne ba dariya za ku yi ba ina gaya muku irin hanyar da ake bi ana tallane ai ki dubi inda jikinki ke shayi ne kai kai wannan jikin naki ai wance kina burge ni shi yasa nake son ki wallahi ke kuma kina ganin kaman yabo ne saboda ita mace kullun kina son a yabe ta tanan shaidan zai hudo miki kina son a yabe ki sai ki fara tunanin a ashe ma yanzu ashe na fi su wance wance kawata ma ashe yanzu jiki na fi nata wance ma ashe na fita wance ma ashe na fita kina ganin wai ana yaban ki ana nan ana nan wata rana sai ta fara miki wani abin nan kai wanci dan Allah ni dai abu ɗaya zan roƙa a gurin ki ni in kika yi min wannan wallahi ni shikenan ni in kika yi min wannan shi kenan to menene to ai wance da Allah an ga irin kazan ki mana sai ta dan kawo miki kaza ni irin yadda kike burge ni ko ni kawai kazan ki nake so in bi ni ila an fahimta wani lokaci kuma ba ta wannan hanya za ta hudo miki ba za ta yi miki shimfiɗa ne da duk wani abin da ta san zai motsa sha'awa sai ta ɗauko miki labari ke wancan kin sa abin da ke ban mamaki wani abu na ji ya bani mamaki ya bani al'ajabi ya ɗaure min kai wata ce ta je gurin ƙawarta to kawai da ce mata kaza sai ta fara yin kaza kin san idan fa ana son kaza ya faru inda za ki taɓa mu mace ta kaza nan da nan fa za ki ga te kaza fa a'a sai ta fara kawo miki kalmomi da yake in aka zurfafa a ciki sai sha'awan ki ya motsa sai ta gaya miki ko ta haka yake miki labarin namiji ai ye kaza ai baki ji inda ye kaza ba in kina nuna abu bari ma an sa miki ki gani bari ma an sa miki gani mana haba kawai sai ta sa miki bidiyon akan idan ki ke ganin ake kaza ake kaza ake kaza ake kaza ake kaza akwai wani mala'ika ne a cikin mu a lokacin ta riga ta gama motsa ki ga baki daya da haka ke mace na neman mafita ne shikenan sai dai ai tunanin me ba zai faru ba ba me ya faru ba shikenan ke mace riga kin shiga wannan kungiya wannan cikin irin miyagun tasirin munanan tarbiyya kenan cikin irin tasirin miyagun tarbiyya shine yadda zaka ga fituntuno sun yi yawa kaga katan banza a kira shi da katan banza mare mafadi mare mafadi mare kunyan Allah da manzansa sai kaga ya koma yana bin ‘yan ƙananan yara, wai yana musu fyaɗe. Har irin yaran da yake a hankalce duk mai hankali ba yadda za a yi a sha'awance ta, yarinya ‘yar wata uku, ba jaririya kenan ba? ‘Yar shekara biyu, ‘yar shekara uku, ‘yar shekara hudu, ‘yar shekara biyar, ‘yar shekara shida, wannan kai kama ɗauke ta mutum? to haka nan za ka ga waɗannan fitsararrun mutane suna kai hari zuwa ga irin waɗannan yara duk da kasancewan tari ke ta da amai a wani lokaci in matan kina ganta da yarinta shedan ya riga zauna cikin zuciyarta ita take buɗe wannan ƙofa na taɓa jin wani abu da ya faru a Niger wannan mutum fa ina masu irin tura kura ɗin nan suna sayan irin 'yan ƙarafa ɗin nan haka kaga dai wannan aiki talaka ne fitik talaka ne na ƙarshe wannan yarinyan da yake ita ma wakiliyan shi ɗan ce tarbiyyanta ya gurɓace yarinyan ɗan shekara goma sha uku da ta ga wannan mutumin wani abin da take ce mishi anguwansu ɗaya ne kowa ya san cewa shi yana sai irin waɗannan ƙarafan wane ina jin ko sunan shi Adamu ne mun da suka sa a rediyo suka sa shi wane na ji an ce ka samu kuɗi ko sai yake ce mata eh na samu ɗari biyu ɗari biyu jama'a naira ɗari biyu sai take ce mishi to ni wallahi ba zan baka kifi na ba sai dai in ka yadda zaka ban ɗari biyun nan ai wannan harshen shedan ne kai ka ji ana magana wai ba zan baka kifi ba ai kai abin da ka sani me kifi kifi dai da ake kamawa a cikin ruwa amma wai yanzu wannan yarinyar da yake wakiliyan shedan ce kifin nan ba wai kifin da kai ka sani take nufi ba tana da wani kifin ne kuma na daban ta ce wai ni ba zan baka kifi na ba sai in zaka ban ɗari biyun nan ya ce to ni in na baki ne in shi ni shi ma ɗin ya fara maganan kamun tsakanin shi da Allah bai gane inda ta sa gaba ba to haka nan shaidan ya ci gaba da aikatawa da saƙonni tsakankanin su har dai ya gane saƙonta har ya auka mata kuma abin kaddara aka kama shi kai daga jin sautin shi ka san ba ba ba a sharari bane ba mutumin banza ba ne, amma yau shaidan ya mishi tarko, ya haɗu da mai gurɓatacciyar tarbiyya, yau gashi ta kai shi baro. ɗan shekara hamsin da wani abu zuwa sattan. Ina kun gani, to wani lokaci, ‘yan matan su suke buɗe ƙofa, da kuma irin abin da ne bayani a baya, irin gurɓatattun shiga da kuke yi, yana buɗe ƙofa. mai tsoron Allah ne zai ga abin da zuciyar shi ta biya sai ya kau da kai in ya sa tsoron Allah. Amma wanda shaidan ya ɗauki kibiyar sai cilla masa wannan saƙon, ta ya za a iya gane inda aka tafa gaba. Bai aune ba sai dai kawai ya ga ya zurma ya faɗa. Da haka ya ga yarinya ta sha kwalliya, ga nan yana ganin komi, ya gama hararo cewa inda kaza zai faru, zai samu kaza, zai samu kaza, zai samu kaza. shedan kuma ya injira shi shike na sai banna ta faru kuma duk irin wannan shigan da ake yi ko iyaye a gaban ku ake yi ko ku a bayan idan ku ake yi mafi yawa a gaban ku ake akwai wanda ake a bayan idan naku amma mafi yawa a gaban ku ake yi to wannan sai ya sanya kaga ana yawan yin fyaɗe wani lokaci kuma bokaye da 'yan sihiri da 'yan tsubbu su suke ba da sa'a inda za ka sami yarinya 'yar shekara uku ka auka mata to bukatanka za ta biya sai je ya auka mata mushrikai kafirai sun jefa shi cikin banna da hasara wani lokaci gwamnati ke taimakawa na san za ku yi mamaki ya za a ce gwamnati take taimaka ma fyaɗe mu a addinance mun yarda gwamnati tana da ruwa da tsaki saboda gwamnati ita ce ya kamata ta bambance tsakankanin numfashin maza da na mata. Kun ga yanzu kama a ƙasar Saudiya da na sani. A firamare da secondary mata su karantar da mata maza su karantar da maza. Babu yadda za a yi malami namiji ya je yana karantar da mata. A jami'a kuma wanda dole a haɗu tsakankanin maza da matan saboda ba zai yi ba kamar irin sakandare ne a ce za a yi ma kowa jami'ansu daban ba to yadda suke yi ga malami a aji da maza a gaban shi a wancan hall ɗin mata ne zalla ya su ya su amma an sa kamar irin majigi ɗin nan ga hoton malamin nan a aji yana karantarwa ita kuma kowace mace akwai lasifika a gabanta ga su nan yasu yasu ne mata da haka idan malami yana cikin lacca sai bata gane ba za ta ce afwan ya sheikh kayi bayanin kaza kaza to ya za a yi kaza ko lissafi ne ko likitanci ne a haka kike koyan likitancin kuma yana koyuwa ya ma fi namu nagarta da inganci da yanzu in muka tashi ba mu da lafiya sai a ce za a tafi maka za a je saudiya neman lafiya to haka take yi to amma yanzu an ce a haɗa ɗugoyewan namiji da na mace a guri ɗaya in kaga an samu fyaɗe da ban mamaki wani ya je jami'a ya gama ɗauko fitina mata ga sunan wata ma daga ita sai ɗan tirikwata sai ɗan siket bai kai gwiwa ba wata ba bana balaga wata ba ɗan kwali a tare da ita ya riga ya gama zama ya ɗauko fitintunin shi ya zo anguwa shi kenan sai shaidan ya nuna miki to wancan yarinyar ita ma da za ka samu za a ɗan rage zafi ai ko da dai ba a samu duka ba dai a dai ɗan samu abin da ya samu tun yana ɗan taka tsantsan to bari dai ɗan kwatanta an gani gaban shi dai na ras ras ras shi ne sai ya zo wancan zo in baki biskit shi kenan sai ka ji ana cewa an yi na yarinya ta yi. Gwamnati tana taimakawa, kuma duk matsalar rashin tarbiyya ne. To ga nan fitintunu a cikin mazajenmu shaye-shaye, shaye-shaye, ɗauke-ɗauke, yanke-yanke, a jiya-jiyan nan ko a daren shekaran jiya kenan wayewan garin jiya. wai wani bawan Allah ya fito zai je zai je sallan tahajjud wai wa'ansu ƴan ta'adda sun tare shi sun yanke shi wannan al'umma a daidai lokacin da yake mu da muka yi imani da Allah da gidan lahira muna ta fafutuka ne ya za a yi mu samu daraja a wurin Allah ya za a yi mu samu aljannan Allah mu samu gafara Allah ya yanta da mu daga azaba wannan ya sanya muka takura kanmu fa ba ma iya bacci da daddare karfe ɗaya kin riga kin tashi kin yi alola za ki je tahajjud kin haƙura da baccin ba za ki dawo ba sai kusan karfe hudu kina dawowa kuma a wannan lokaci kina harkar ɗora girki ko ɗora ɗumame sannan a samu ai sahur muna neman yardan Allah ne wai a wannan lokacin ne shi kuma wani ya ga cewa a'a ba neman yardan Allah ya kamata a yi ba ya kamata a fito ne a yi fashi ya kamata a fito ne a yi sata ya kamata in zubar da jinin wani ne saboda in kwace mishi waya to jama'a musulmi duk ina muka samu wannan matsala daga gurɓacewar rashin tarbiyya ne to shi yasa a gurguje malamai suka yi bayanin cewa ba zai taɓa yiwuwa a ce ka yi tarbiyya ka ba da amanan da Allah ya ɗora maka ba sai ka kula da waɗansu kusurwoyi guda hudu na ɗanka abu na farko ka kula da janibin attafkir tunanin ɗanka tunani yadda za a yi ɗanka tunanin shi ya daidaita ya daina tunani sama da ƙasa ya riƙa nagartaccen tunani haka kuma zai samu ne idan kai bakin ƙoƙari ka tusa ma yaron ka san Allah da san annabin Allah da san addinin musulunci da kishinsa, sai da an gane. To, a wannan lokacin tunanin yaro zai daidaita. San Allah ya rigaya a cikin zuciyan shi, da haka san shaidanci ba zai shigo ba. Irin wannan yaron shi ne wanda za ka ga ko da wayanka ka manta da shi, sai ya ɗauko ya zo har gida ko ya kira ka, wani na tsinci wayan nan naka ne, eh nawa ne. to a ina kake ni ga inda nake ka zo ka karɓi wayanka saboda me san Allah ya cika zuciyarsa san addini da kishin addini ya cika zuciyarsa irin wannan yaron shine tun da tunanin shi ya daidaita zaka ga yana ɗaukan babba babba ne yana girmama shi ƙarami ƙarami ne yana tausaya masa irin wannan yaron sannan a janibi na biyu saboda yanayi na lokaci bayan ka kula da attafkir to sai kuma ka kula da zuciya ta yaro zuciya zuciyar da take zuciyar da take in sharri ya riga ya shiga cikinta ya mamaye ta to samun gurbi na alkhairi a ciki zai wahala ita kuma samun kyautatan zuciya ta zama tsarkakakkiya ta zama tsarkakakkiya yana da alaƙa da irin wancan abu na farko da muka yi magana wani irin ilimi ake ba yawo. Akwai wanda suke ba ‘ya'yansu ilimi, amma ilimin shi an ci ilimin a zagi annabi da matansa ilimin a zagi mata ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan gurbataccen ilimi ne babu yadda za a zuciya ce tsarki da irin wannan irin wannan ilimin wani shi ilimin da yake ba ƴaƴansa shine ai ga waliyai na waliyan nan ma sun ma fi annabawa duk abin da ake nema a nema a wurin shehunnai da waliyai wannan ilimi suke ba su amma gurɓataccen ilimi ba zai ba da tsarkin zuciya ba amma ilimin ƙur'ani da ilimin hadisi su ne za su sanya zuciya ta tsarkaka kuma sannan su ne za su riƙa gyara ɗabi'a sai ka ga yaro yana son ma ɗan uwanshi abin da yake son ma kansa ba maganan yanzu ya saci nashi bane nawan ma zan iya ɗauka in baka wanda zai ɗauko naka ya bashi ya ba nashi ya baka kana jin zaka aje nashi naka ya saci to yaro zuciyar shi ta yi kyau kenan wacce take son makanta abinda take so ma ƴar uwarta kina jin za ta ƙulla ma kishiyanta shari har wanda zai kai ga rabon aure tsakankanin kishiyanta da mijinta kamar yadda take kwaɗayin ta zauna da miji ta zauna lafiya haka ta gane hadisin alaihi sallama la yu'minu ahadukum haka take son kishiyarta ita ma ta zauna da miji kuma ta zauna lafiya kaga zuciya ta samu tsarki kenan ɗabi'u sun kyautata janibi na uku da zaki kula ma ɗan kirshi shine janibin harshe menene harshen yaron nan zai rika furtawa ya kasance ambatan Allah ya cika harshen yaron nan ya san mahimmancin karatun alkur'ani ya san mahimmancin azkar na safe da marice da sauran zikirora da ake yi a gaɓaɓɓen rayuwa daban-daban duk ya san su ya haddace su yau yaro ya san in zai fito gida ga addu'an da zai yi in zai shiga gida ga addu'an da zai yi in zai shiga bayi ga addu'an da zai yi in zai hau abin hawa ga addu'an da zai yi in zai shiga wani gari zai bakunta ga abin da zai yi in ya sauka a wani guri ya san addu'an da zai yi ambatan Allah ya ɗanyanta harshen yaro a koya ma yaro magana mai daɗi ba irin yadda ku iyaye kuka kyala 'ya'yanku ba ku koya musu magana nagartattun magana su iya azanci na magana su iya karin magana masu amfani su kuma iya yin magana mai daɗi galibin iyaye yanzu ba ku koya ma 'ya'ya wannan ke kina ganin inda yake ta samu miji kawai an sa rana shikenan ke kin gama naki wallahi da sauran rana aka ba ga yana rashin iya magana ya kai ga kullun sabani tsakankanin miji da mata miji zai ɗauko zafi ya ɗauko zafi a waje ya zo gurin matansa yana mata bayanin wance wallahi ina cikin damuwa da kaza da kaza da kaza sai ta kawai da kanta ni wannan kai ya shafa wai ita bai shafe ta ba wai bai shafe ta ba. A'a yau yaron ci kuɗi a hannunta ne ya ce zai bada gobe, gobe ya yi bai bada ba, jibi, ruwa ne, kaje san kai alkawari innal ahada kana mas'ula. Sai ta zo ta tsaya mishi cikin tsageranci da rashin mutunci, ai ya ci kuɗinta wallahi in ba za ka biya ni ba sai in bakka da Allah. Wai mijinta take gaya ma haka, saboda rashin iya magana. kuma ku ne ba kwa koyar da su ku ma ba ku iya ba ina cikin ko iyayen zamani nake taɗi ko iyayen zamani da haka dole a yawaita kalmomi masu daɗi a harshen yaro in ya taso akan haka yarinya ta taso akan haka to za ka ga lokacin da za ta kai ƙarshen rayuwanta ko kuma lokacin da za ta tasa har ta aure ta riga ta iya magana mai daɗi kuma akwai wacce in tana magana sai ka ji maganan nan nata kamar ruwan sanyi ga wanda ya azumi ya sha rana sai an kula da harshen yaro janibi na hudu sai an kula da gangan jiki wannan gangan jiki da kike kallo wallahi sai kin kula ma'aikin shi sai kin kula madanki da shi in baki haka ba baki bada amanan da Allah subhanahu wataala ya dora miki ba Allah ta barka da barka da zuwa masha Allah. In baki kula da gangan jikin ƴarki ba, baki ba da amanan da Allah ya ɗora miki ba. Me ne ake nufi da kula da gangan jiki? Kin ga tun farko, ki koyar da ita tsafta tsaftan nan tun daga tsafta na gurin tsarki akwai matan da yake ba tsarki suke ba jika-jika suke yi ta je ta kwana da fitsari kafin fitsarin ya gama ta riga ta wawwatsa ruwa ta jika-jikanta ta tashi akwai macen da bata iya tsarkin bayan gida ba bayan gida dai an san kafan da yake fitowa idan aka tashi kafan kadai ake wankewa amma wata haka za ce ta damalmala hannunta tsakankanin duburanta zuwa gabanta ta ciro najasa daga duburanta ta cakwakwaɗa shi a gabanta sai ka ji mace tana warin kashi daga nan kuma sai kaga cututtuka yana yawa shi yasa masu magani da suka gane wannan sai kaji kullum aka tashi tallan magani da maganin kaikayin matse matsi duk ai infection din kenan da ake cewa dole infection ya samu mana ba ki iya tsarki ba ke ma ba ki iya babalanta na ki karantar da yanki sai ki je zaki wanke ma yanki kashi haka ne zaki sa hannu guguru guguru guguru kashin duk ya damalmale mace gabanta ila kun fahimta wannan yana daga cikin haƙƙin da Allah ya ɗaura miki ki kula daga wannan gangan jikin da yake kuna ɗanki cikin kula da gangan jikin ɗa ki nuna ma yanki tsafta kada yanki ta taɓa yarda da warin baki manzon Allah karantar da mu aswaki ko buroshi da makilin duk yana cikin shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wacce a jarabtan halitta da Allah ya mata tana da warin baki amma in kika yi la'akari da haka kika sa ta akan turba lokaci bayan lokaci tana broshi lokaci bayan lokaci tana aswaki lokaci bayan lokaci ta dan sai cingam ta dan sa a bakinta ko dan cingam guda ɗaya aka raba shi hudu kawai ta dan sa a bakinta saboda bakinta kar ya rika wari kin koya mata cewa bata yadda da warin baki ba kai matan da suka ci gaba ma har akwai dan wani tarare da ake fesa ma baki shi wannan a baki kawai ake fesa shi kawai zaki buɗe baki fi kin gama buroshi da makilin yayin da mijinki ya zo kusa da ke sai dai jiki na ta kanshi bakin ki na kanshi yana Allah Allah ma ki buɗe baki ba dole ta zumudi yana ta abin nan ya zo ya magana da ke ba in aka matsa kiga kullum ko da zai fita ne sai ya ce wancan dan zo da Allah mu dan gaba kinki ba riban ki kenan ke ya mace ba yayi daidai a ce namiji ya zo kina magana da shi gashi a matsayin ki na matarsa amma kai ki kau da kai eh ina ji ina ji to haƙƙin iyaye ne su kula da wannan gangan jikin na yaya idan yara suka fara tasawa wajibi ki ma yaron ki bayani ko yaron ki bayanin aska gashin hammata da aska gashin mara waye waɗansu iyayi waɗanda yake ba su da kan gado wasu suna jin kunya to ki bari in ba ki gaya mata ba duniya za ta karanta mata wallahi an zaune da wannan yar ke yarinya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta aske gashin hammata lokaci bayan lokaci bata san yadda ake yi ba ki ce mata ai akwai wani abin nan wani wani shedin abin nan ki siyo kin ga yadda ake yi kin ga yadda ake yi kin ga yadda ake yi kin ga yadda ake yi duk sati ɗaya ko biyu ke wannan a gashin gaba kuma ke kaza ke kaza ke kaza ke kaza in namiji ne ki nuna mishi wannan kin dora shi akan turba wai wata tana jin kunya to ki bari za ta je sakandare in mata ya su ya su a wata makaranta a garin nan ba zan faɗi makarantan ba ba ma wai makarantan boko ba makarantan islamiyya haka shugaban makarantar ya kama ‘yansu ‘yan mata su hudu ‘yan ƙananan yara ‘yan aji biyu. Wai suna dudduba kowace za ta buɗe nonanta a ga irin yadda yake. Kun gane, wai ina so in nuna muku ne akwai waɗansu abubuwan da za ku yi haƙuri da su, in ba ki gaya ma ‘yanki ba wallahi duniya za ta gaya mata. Ballanta na ne muku bayani akan wayan nan, za ta shiga waya, za ta ga kaza, za ta ga kaza, za ta ga kaza. To gare ke ki zaunar da ita ki gaya mata shiriyar manzon Allah ne wannan. cikin abin da za ki koya mai aiki ki kyautata gangan jikinta shine ki koya mata ake abin nan yanke kumba na iyayenmu na da idan suka ga kumbaye zaroro suka ce kamar mai cin kari wani lokaci a ce kamar wani arni ga kumban shi ne ya zaro zaro ki koya mata wannan cikin kula da gangan jikin yaro sai kin bibiyi baccin shi da tashinsa yaushe ya kamata ya kwanta to da haka yaushe ya kamata ya tashi ba wai kawai ki bar yaro lokacin da ya ga dama ya bacci saboda shagwaba lokacin da ya ga dama ya tashi ba haka ka'ida take ba wajibi ne ke zama ke za ki rika tsara lokacin da zai bacci da lokacin da zai tashi cikin kula da gangan jikin yaro sai kin kula da riyaba yadda ya kamata yaro ya rika motsa jiki ba a hana yaro wasa amma kuma ba a sakin ma yaro kofan ya kowane irin wasa Qur'ani ya tabbatar mana da wasa ga yara. Arsilhu ma'ana yarta'a wa yal'ab. Ɗabi'an yaro ne babu wanda zai ci yaro kare wasa. Amma wani irin wasa zai yi? Sai kika ga ƴaƴanki idan suna wasa wannan sai ya ɗauki bindiga ce zan kashe ka. Ya nuna miki wannan yaron sai fakin yi da gaske. Gobe akwai yiwuwan fa ya rika kifa. Kun gane? Idan kika ga kina da ƴa ita dai duk an zo ita dai ai wasan mata da miji ita ne mata kun gane sai kin yi fa da gaske wannan yarinya ya nuna fa sai kin kula da ita fa sai kin kula da ita ita kullun wasan mata da miji take so a cikin zuciyanta ne a cikin kiran halitta ne Allah ya yi halittanta ita mai son namiji ne sai kin kula kar ki zama shashasha ga ƴaƴanki amma baki ma gane ɗabi'unsu ba to sai kin kula da wannan kowanne in ka gane irin ɗabi'ansa wani yaron mai baba kere ne duk inda za a kawo abu shi dai shi kaɗai ya san kansa to kin ga wancan abin da muka ce ka kula da zuciyan yaro in Allah ya sa zuciyan ta tsarki ka ga ya warka daga wannan il an fahimta to cikin kula da gangan jikin yaro har magani da yaro zai rika sha akwai wata muna iya kiranta ballagaza illa kawai ta je kemis a bani maganin zawo sai a bata ba tare ta tsaya ta duba wai maganin nan ya expire ko bai yi ba kun gane wallahi haƙƙin yaro ne ke bashi maganin da bai expire ba kin je kin siyo maganin da yake ya riga ya expire ya gama aiki maimakon ya magance ma yaron ki cuta sai dai ya ƙara mishi cuta a gaban Allah kin ha'inci amanin da Allah ya baki da haka idan kika ji abu na farko ina maganin zawo gashi nawa kudin shi kaza kina farawa sai ki duba kwalin ki ga expire date din shi wannan maganin ai ya kare tun wata hudu suka wuce mai zamai da yan kayan sa kila kin gane sannan kuma ki tabbatar da maganin da zai sha kwararre ya gaya masa kar ki ce ai na tuna lokacin da ne ciwon ido baran can ai ina da wani magani da aka bani ke ma wannan yarin a shekara bakwai da kike ciwon ido yanzu kawo idonki a daddaga miki akwai wani mutum a Kaduna sati satin da ya gabata ake gaya mani ko sati biyu cewa ya je wani maganin shi ne da aka bashi a asibiti cikin shekara kusan uku wai yanzu yarinyan ba ta da lafiya wallahi shi ba shi da wani kuɗin da zai bata buɗe idan ta buɗe ya daddaga mata yarinyan idin ta kaɗan da ƙyar Allah ce maka aka tsamo idan amma yanzu da gilashi take yarinyar a shekara ba ta wuce goma ba da gilashi take mu'amala yana sa mata idin ya tayar ma mutuwa sai da aka tafi aisanta aka yi ta aikace aikace akan idan da ƙyar Allah ce maka aka samo kan idan to wannan cikin amanan da Allah ya dora miki maganin ma da yaro zai rika amfani da shi sai kin kula da shi ala ayi hal wannan a takaice ne amma bayanan suna da faɗi ki kula da tunanin yaro ki kula da zuciyar yaro, ki kula da harshen yaro, ki kula da gangan jikin yaro. Idan Allah ya taimake ki, kika bibiyi waɗannan kusurwoyi guda hudu, kika kyautata tarbiyya a cikinsu, kika haɗa da addu'a, Allah ka shiryatar, addu'an nan kuma tun kafin ma a samar da mijin ake addu'an shiryan yara, tun kafin a samar da matar ake addu'an shiryan yara, to ballantana yanzu ga matan a ƙasa. ballantana gashi yanzu ana zaman aure zai yiwu a ce ki kofa goshi ki wata sallah ki gama baki addan Allah shiri ta miki da yara ba sai dai in kin zama shashasha kuma to kina kula da janibin tarbiyya dama can kuma gashi nan kina ta addu'a Allah ka shirya mana Allah ka shirya mana Allah ka shirya mana kina ta addu'a sannan kuma gashi kin tsara bakin ki ba kiya miyagun addu'a ga yawo satin da ya wuce na ji wata mata suna waya ɗaya daga cikin iyalai na ji suna waya da wata sai na ji tana ce mata wai wancan kin zama ba ma gujiya ne irin waɗannan miyagun zage-zage da kike ma 'ya'yanki ban ji zage-zagen ba amma dai na ji wannan kalmar daga gare ta wai kin zama ba magujiya ne irin waɗannan miyagun zage-zage shi kuma Allah subhanahu wataala yana karɓan addu'an iyaye akan ƴaƴa ko dangane da ƴaƴa in kika yi kyakkyawan addu'a dangane da ƴaƴa Allah ya karɓa in kika yi mummunan addu'a akan ƴaƴa shi ma Allah ya karɓa to kin riga kin gama abu yaro yana yi shege to ɗabi'un shegantaka fa sai ya bayyana akan yaran nan wata mata yaro yana yin abu sai na ci ubanka in kika ci uban ke zaki fara ta kaba kuma ƴaƴan su zama marayu kuma ki fada cikin wahala ki koma kina bara a masallaci sai dai an zo gurin malam a ce da Allah a neman mana gudunmuwa a masallaci gara ki hakuri kake cinye uban ki bar shi ya zauna saboda ke ma ki amfana miyagun zage zage irin wannan kin riga kin gama ebe ma danki albarka akwai wani da yarin shi ya fusata shi haka na ga ya ɗauki bulala yana dukan shi ɗan mace ce yarinyar kalba yana dukanta wa karya karya haka yake dukanta yana zaginta yana fiɗin miyagun kalmomi a kai da haka gobe in ta zo ta mishi ɗabi'an karnakanci ko ɗabi'an jakanci wane ne ya jefa ta akan wannan shi ne ya taimaka da haka da shi da ita gobe kiyama makomansa ɗaya in za ta shiga wuta shi ma ba za ta shiga wuta ita kaɗai ba sai dai shiga wuta tare to da haka waɗannan janiboba guda hudu kika hada da addu'a kuma kika yi la'akari da irin hadarin da muka kawo na gurbacewar tarbiyya da irin yadda wanda ya gurbata tarbiyyan abin da Allah ya bashi zai fada cikin musiban duniya da na lahira to idan kika hada sai ki nemi taimakon Allah amma cikin abin da zaki yi na taimakon Allah ke karan kanki kina son ki tarbiyyan amma ke ma baki samu ilimin tarbiyyan ba to kenan sai an koma fa gurin masu tarbiyya saboda in baka sani ba gurin wa kake komawa idan ana son a yi dubulan za a yi biki ke baki taɓa yin dubulan ba ke ne kawai ta ce bari in siyo fulawa kawai ai in tunani kawai in na kwaɓa fulawa kawai na ɗan yayyanka su ai shikenan dubulan ya yi haka ake yi za ki ce ne a je gurin wance ta iya dubulan to ki zo na kima a gida ko waina wannan ba kowace daga cikin ku ta iya waina ba sai a ce sai an je gurin wance ta iya waina to abinci fa kenan wanda yake illa idan ka ce yanzu zuwa an jima ka je bayi ka zazzage to tarbiyya fa wanda zaka ci moriyan shi a duniya ka ci moriyan shi gobe kiyama sai ka koma gurin malamai masana Allah in ka duba Qur'ani ka duba sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallama kai da akari da tarihin magabata wanda Allah ce laqad qala fi qasasin ibratun li ulil albab da ire-iren waɗannan ayoyin da suke nuni akan cewa kissan magabata yana cike da darussa da zaka ɗauka na tarbiyya kissan annabi Yusuf da mahaifinsa kissan bawan Allah Luqman hakim da ɗan ɗansa kissan annabi Zakariya da annabi Yahaya da matarsa da Qur'ani ya hakaito kissan annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isma'il da annabi Ishaq kissan wani ga Qur'ani nan ya kawo mana kissan mutanen kirki irin wanda Qur'ani ya kawo cikin sautul kafi wa kana abuhuma saliha kissan waɗannan mutane in ka tasa su a gaba da irin hadisin sayyidina Abdullahi dan Abbasin ya gulam ihfazillah yahfazka da hadisin ya gulam sannillah wa kul mimma yalika wa kul bi yaminika da ire-iren waɗannan cincirun dan hadisai sai kuma karabu malamai to insha Allah ta'ala ka gane tarbiyya za kuma ka iya tarbiyya kuma za a samu nagartattun 'ya'ya wanda manzan Allah zai alfahari da ire-iren su ranar tashin alkiyama. Amma manzan Allah ba zai alfahari da ‘yan luwaɗi ba, ba zai alfahari da ‘yan maɗugo ba, ba zai alfahari da mazunata ba, ba zai alfahari da ‘yan shaye-shaye ba, ba zai alfahari da ‘yan ɗauke-ɗauke ba, ba zai alfahari da ɓarayi masu yankan mutane saboda su samu dukiyarsu ba. Manzan Allah zai alfahari ne da nagartattun mutane. Hausawa kuna cewa da yoyoyo, ku faɗi in ji da yuyuyu to kenan yanzu zaki fahimci cewa in kin tashi neman ɗa ba magana kawai Allah ya baki ɗa wai yanzu ki ai zaki kasa kishiyanki ki ƴaƴanki goma sha tara kishiyanki ƴaƴanta shida ai wallahi sai na kasa ta ai bari ya mutu ni zan ma mai arzikin saboda ke kuma burin ki shine namiji ya mutu to ke zaki mutu mu muna nan ke zaki mutu wallahi muna nan ke zaki fara mutuwa yawwa to da ka ba wai yawan ƴaƴan bane nagartan ƴaƴan akwai ɗan da yake wallahi ɗa ɗaya ne ya fi ‘ya'ya dubu. Kun gane, akwai ‘ya'yan da yake kuma wanda kuke ci a Hausance, wai zuwan asara ne ko menene haihuwan asara, wanda yake kina ganin shi gaban ki sai ya faɗi. Da wani sharrin ya zo, in kika ji a ƙofar gida ana ihu, za ki ce to da wane ne. In kika ji an ce an yi rigima an kai ofisin yan sanda za ki ce da wane ne. Da haka duk sharrin duniya da yake kin yarda cewa ɗanki na ciki. To kin ga ina alfarin da irin waɗannan ‘ya'ya. so abin da muke roƙo ga Allah subhanahu wataala ya sanar da mu tarbiyya ya ba mu ikon aiki da tarbiyya ya shiryatar da mu ya shiryatar da ƴaƴanmu ya dora mu akan daidai ya gafarta kurakuran mu ya dora mu akan turba na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin eh masha Allah malako eh gaskiya ne Ah, subhanallah wa la subhanallah.
Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ألحمنا الصواب وأجرنا من الأخطاء ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ina ganin sai ku taya ni kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mun saurari wannan jawabi ko ce khutuba ta babban malami a babban limami a shekh kuma chief imam wato khatibul juma'a a shekh abubakar jumare wanda ke shine babban limamin juma'a na masallacin madarkaci duk da kila idan haka za ku gan shi ku ce ai wannan mun kamar yaro ne matashi to abinda hausa suka ce yaro da gari eh yaro da gari to shi wannan garin ba na kuɗi bane na ilimi ne Allah an gane Allah ya ƙara albarka Allah ya ƙara albarka ya ƙara tsawon rai da amfanar da al'umma da addini muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya saba haɗa mu a wannan wuri mai albarka kuma mukan samu lokaci bayan lokaci alartar manyan malamai irin wannan don su albarkaci wuri kuma alhamdulillah duk da zurfinsa mun sani zurfin suna da yawa amma da ya zo gwargwadon bayanin na fahimta a halin yanzu magana ce akan tarbiyya kun ga ya ɗora akan wasu malaman lafiya da suka zo suka yi jiya kenan alhamdulillah wato al'amarin addini dama haka yake an gane wato duk lokacin da al'amura suka gudana sai sun ga ta'akibat din da zai biyo baya sai ga ya dace da abin da ya gabata saboda dama duk manufar ɗaya ce don haka Allah ya saka wa da alkhairi ya albarkaci zuri'a ya ji kan lahiran magabata kuma wato waɗannan bayanai da ya masu tsada bayanai ne wanda kila wanda suka rasa to sun farafa din sai dai kuna abin zamu ce falyuballik minkumul hadur al-ghaiba daga cikin ku wanda ya samu halarta to ya isar ma wanda bai samu halarta ba kuma muna fatan za a isar da shi ga inda ya dace ku kuma din ya zamo ai aiki da abin da Allah madauki ya sa akan kuka ji a tarbiyya wani abu ne wanda yake wato wajibi kuma da amana wanda Allah madauki ya dora a kanmu duka tunda daga ƙarshe manzo sallallahu ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ya kawo mace ita karan kanta wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha lalle mace ita kanta makiyayi ya ce to akan wannan lokutan to kun ji irin wannan dogon bayani da malayai dan ya yanko dan wani bangare ne na hadisi dan ma'aikin sallan yawanci duk kun san hadisin duk kun sani amma saboda yalwan abin nan karatu kun ga an ɗauki tsawon lokaci ana bayani kuma bayanin shi ma ɗin kamar da ya muku bayani ya ɗan gutsuro wani ɓangare ne to gaskiya amfanin ilimi dai aiki da shi ba so ake a ta maimaita abin da za a yi ta maimaitawa ko kuma lallai ne a kawo wasu sababbin abubuwa wanda shi malam ya riga ya faɗi ba tun daga farkon wato abin nan wannan jalfa ta shi ta yau ba a nan abin da ya zama wajibi a kanmu dai mai kokari mu sauke wannan nauyi da Allah madauki ya dora mana ta hanyar tsayawa tsayin daka domin sauke wannan amanar kowannen mu zai haɗu da Allah shi da shi babu tafinta an gane kowa Allah madauki ce wai a tina farda kowa zai zo shi kaɗai tilansa ba ki da buƙatar cewa ko baki iya larabci ba ko baki iya yare kaza ba kuma wallahi duk waɗannan nauyi da Allah ɗora miki tun daga nan mai gidanki har zuwa 'ya'yanki zuwa makwauta iyaye da sauransu kowanne sai an tambaya ɗaya bayan ɗaya in kin ci wannan ai tikin sai a koma ɗaya ɓarin in kin ci ai tikin daga ƙarfi sai a ga shin ko da an yi tikin misali goma ne aka yi tikin tara sai kika samu matsalan guda ɗaya to tun da akwai wani haƙƙi a ciki to haƙƙin nan fa sai ja miki matsala manzo Allah sallallahu da ya ji baiwar Allah tana ta dogon a cikin dare aka ce haka take yini azumi kwana sallah haka take annabi ya badalla madalla eh fa ni'ma fa ni'ma hadhihi imra'a sai aka ce sai dai lakin innaha tuzi jarataha matsalan ta kurin tana cutar da makauciya ya yace tana wuta kin ga am wato annabi har ya ga ya gama yabanta ma saboda wasu ɗabi'u da halayen da ake ganin ji ta ta haye amma matsalar makwauciya wannan matsalar tsarkenwa ba an ce ba ta kula da haƙƙin miji ba haƙƙin Allah ba haƙƙin ma'aiki ba haƙƙin iyaye ba haƙƙin wane haƙƙin makwauta ba shi kuma duk ba a ce ba a kama ta da wannan ba ba a bayaninsa ba amma aka ce kurin kyanwa a dalilin kyanwan gidanta kyanwan ɗakin da ta tsare ta shiga wuta ashe kun ga al'amarin musulunci so ake duk abin da aka ce miki addini ne umarni ne na Allah ko na manzansa to karki na kula kusa da shi karki wasa da shi ma'aiki sau da ke cewa lallai ɗayan ku zai magana la ta kalau bi kalimatin an gane min sukutillah la yulqi laha balan sayahwi biha ila ila nar sai ki ga wata yar magana da ke kike furtawa kamar yanzu yadda ya wannan magana ai kun san hadisin Jurayj dai na an ga muku shi an dade an maimaita an maimaita ibada yake yi mamarsa ta kira shi da kan sai da ya baiwa Allah zaɓi a cikin abin zuciyarsa in an samu in ci gaba da ibadata ko kuma in an samu mahaifiyata sai ya ji ya nutsu da ya ci gaba da bautan tukuna amma daga ƙarshe kun ji abin da ya same shi na mummusa a rayuwa saboda wannan ɗan kuskuren to ina kuma wanda ke zaki da gangar da gangar ki saba ma dokan Allah ki saba ma iyaye ko kuma ki saba haƙƙin ƴaƴa wanda Allah ya dora akan ki ko wanda miji da alfahari ma da gadara to shine zaki tsira idan har wancan akan bautan Allah ne kuma bisa yani kuskuren tawili ko kiyasin da yayi yana ganin haƙƙin Allah ya danna na iyaye bai san kuma wannan sallan da yake ba ta fara ba ce ba tana tana ce sai ya karkata a wancan amma duk da haka sai da ya ɗan gane kuran shi don haka wato lallai ne duk abin da ya shafi ibada kar wasu 'yan abubuwan da kike su ruɗe ki da ni yanzu waɗansu ku masu jajircewa ne ga azumi ga tarawihi ga tahajjud yin ga wasu abubuwa amma kuma suna ganin wannan sai su ruɗu da shi suna ganin ai su 'yan aljanna ne kawai an gane to ko da tahajjud ɗinki ko menene ko wato ko da maganin tarawih ko tahajjud idan mijinki yana da wani haƙƙi a kanki to fa sai kin tsaya kin warware wannan matsalar dan shi ne wajibi an gane wancan wanda zaki mandubi ne an gane wannan wajibi ne manzo Allah sallam ya taka ma Abu Darda'i ya taka masa burki akan himmansa da ƙwazonsa kwana sallah yini azumi sai dai matarsa ce sai dai kurin dai ba abin da ya dame shi da da iyali ne amma madalla da ɗa take ce mahaifinsa madalla da ɗa ɗan kirki mai addini mai kaza mai kaza amma dai a hankalci ta isar da wani sabo saboda haka da aka fahimci da manzo Allah sassa ya fahimci ai wato da alaman yawan sallan nan da yawan azumin nan da yawan komai ya kuma tauye ya kuma tauye haƙƙinta sai aka taka mai burki da fatan an gane to da fatan muna fata dai a takaicen takaitawa a yi kokari a kiyaye kuma
Allah ya shayar da iyaye ruwan alkawusar. A gurguje da yake malam yana da akwai wani wa'azin da ya tashi na yanzu kuma zai je ga sani yanzu. To da hakan nan sai na roƙi malam muna son masu tambaya kwaya ɗaya biyu haka zuwa uku na baki amma. Kuma malam tambaya akan munasaban abin da ya yi magana. Madaman ƙere da tijan nan wanda ke da tambaya ɗin insha Allah bismillah. akan tarbiyya a'a ba yana nufin dole sai da shi ba na shi da in so samu ne su ne titi tawa ai su ne iyaye na su iyaye na ne ai daga ya'yana ne da kanni na ku
eh wannan duk bayanan da kika yi ai shine din da muka yi maganar zagin mun yi maganar mummunan shiga na tsara a gaban iyaye duk mun yi ko yawa yawa shine duk mun riga mun yi wannan bayanin kawai yanzu abin da ya rage shine wanda zai aiki yayi kawai amma shine din abin duk da kika faɗi din shine muka yi bayani ai akai din ko yawa Allah ya saka miki da alkhairi na'am
dan daga murya malam ya rika yi ita uwan ne za ta gaya ma wasu wanda ƴaƴan ke jin magananta ba ita ba sa jin naka magana yau wato
wato wato ire-iren waɗannan abubuwa waɗansu abubuwa ne a zamantakewa a zai wahalan gaske kawai a ce gwargwadon wannan ɗan bayanin da kika yi mu ce ga mai daidai ga mai kuskure kun gane zai wahalan gaske mu ce ga mai daidai ga mai kuskure me yasa ba su jin magananta kila shine da abin da muka yi magana an baro shiri tun rayi an gurɓata tarbiyyar yara an nuna musu shagwaba an nuna musu kaza duk yaron da aka nuna mishi shagwaba aka sakin mishi ana son ya dariya ba a son a ga ya kuka ana son kullun ya walwala ba a san a ga an tada mishi da hankali da haka duk abin da yaro ke so za a yi mishi wannan ya sanya sun rena uwan sun rena ta da haka yanzu ba sa jin magananta ka ga wane ne ya haifa iyayen su suka haifar da wannan matsala da haka wani lokaci kamar da nake cewa tari ke ta da amai tari ke ta da amai a ce yaro wai baya jin maganin iyaye to iyayen ya kamata su fara bibiyan kansu menene suka yi ƴaƴa ba sa jin maganar su ko kuma a kodansu abubuwa na wajiban da Allah ya dora ma iyaye shi ma ƴaƴa sun ki uban da bai biya ma yaro kuɗin makarantar islamiyya ba misali bai biya mishi kuɗin makarantar boko ba bai damu da inda yake kwana ba bai damu da inda yake tashi ba wanda bata damu da ci da sha na ƴaƴanta ba to sai kuma uba ya zo ya ce kai zo kai kaza shi kuma yaro zamani ya ibe shi ba muna ci abin da yaron ya yi shi daidai ba ne amma muna son faɗi irin sababban da ke haifar da haka ne shi kuma yaro sai ya kangare kai ne ka ƙi mai da hankali akan karatun shi tun daga farko in ka haɗa da irin matsalolin da muka yi bayani a baya an hore an saba ma Allah tun daga neman aure an yi waye an zo an yi aure ba a bi tafarkin Allah ba sai dai san rai da san zuciya to kaga duk yana iya haifar da ire-iren waɗannan abubuwa ko kuma kamar yadda muka yi bayani har ƴar uwa ta ne ma ƙara bayani ko riga kun ɗebe na ƴaƴan albarka irin miyagun zagin da kuke musu da miyagun addu'an da kuke musu har na faɗo waɗansu irin zage-zagen ƙarara ba din ina son in zagin ba domin ina son kuna ina son ku gane irin abin da kuke amfani da shi a ce ma yaro shegi a ce sai an ci ubanka wata ma ta juya ta ce sai na ci kaza kazanka wata ma ta kun gane akwai ire irin waɗannan to duk riga kin gama ta cike albarkan yara to in matsala ta faru sai kuma a zo gurin malam a ce dan Allah malam ka ce mu da addu'a ga abin da ke faruwa ga abin da ke faruwa bayan an riga an baro shiri can rayi kun gane shi yasa tarbiyyar nan tattali za a yi mata a santa sosai a kuma ɗauki mataki na aiki da ita. Wallahu alam. Sai wa ce ta ƙarshe.
Na ƙarke waye ce magana nan? Na?
Hmm. Kamar ya ba haka ba.
Namijin bai damu ba koko.
Mhm. To, to bari mu haɗa da naka. eh, mu gani.
Baya ji.
Ehe. Mm. Mm. Mm. Mm. Na gane. Gaskiya ne. Eh. Mm. Na fahimce ki. Wata tambaya ta kawo mai mahimmanci. Wata tambaya ce mai mahimmanci. akan samu waɗansu irin mutane
Lokacin shi ne ana jiran shi yanzu.
to faɗi mu ji na'am mhm mm Mm. Mm. Mm. To kusan ita wannan magana ta ƙarshen nan kamar duk mun yi magana a kanta waɗanda suka shagwaba ‘ya'ya suka ƙi mai da hankali akan tarbiyyarsu. To wani lokaci kuma gurɓacewar tarbiyyar ya shafi kamar yadda ne bayani cewa ya shafi iyayen su karan kansu ba tarbiyyar suke da shi ba. waɗansu sun ɗauka kawai abin da ake kira tarbiyya idan yaro yana durƙusawa ya gaishe ka shi kenan yaro ya samu tarbiyya wannan ban kaura ne shiriri ta ne ba shi da wani amfani sai dai ma sharri a shar'ance amma tarbiyya shi ne wa'annan abubuwan san Allah ya shiga cikin zuciyar yaro san annabi ya shiga cikin zuciyar yaro kishin addini ya shiga cikin zuciyarsa taimakon al'umma da kishin al'umma ya shiga cikin zuciyarsa zai iya salwantar da dukiyar shi da lokacinsa da duk abin da yake da shi saboda ci gaban wani zai iya fifita wani a kansa a maslaha ta duniya ire-iren waɗannan abubuwa su ake nufi da tarbiyya kamar yadda muka yi bayani a baya amma ita wancan baiwa Allah da sai batu akan cewa akan samu wani dattijo a kila ko matarsa ta rasu ko wani abu mai kama da haka bai samu haihuwa ba sai a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa kila ya wuce shekara sittin da biyar wani ma ya kai shekara saba'in sai ya auro yarinya mai ƙuruciya idan ya auro ta kuma sai ta haihu ta haifi 'ya'ya shi rauni ya riga ya kama shi ga kuma 'ya'ya an samu ita kuma uwar ba ta tsaya ta mai da hankali ba wannan la shakka matsala ce daga cikin matsaloli matsala ce daga cikin matsaloli amma idan aka ɗauki wata shawara wanda yake ne magana a kanta tun farko ina za ka kai ‘yarka ai mun yi magana a kan auren da zaɓin mata da zaɓin mijin to wannan ko da ƙuruciya ko da tsufa har ne batu akan cewa akwai gidajen da suke sanannu ne wurin mutunci da dattaku da ima ina kun fahimta din yanzu kawai alhaji ya zo ya shekara sittin da biyar yanzu an yana neman matan da za su ƙarasa kake sa kwaɗe ki ce a wallahi kin ga muna aure kila shekara bayan shekara biyar shi kenan kin ga ya mutu in ci gado a bina tunda ke kin zo zama ne to ki kalli gidan da irin yanayin zamantakewan akwai gidan da yake sananne ne ba babba kun gane ba manya a gidan da babba da kanin shi kowa ya kama gaban shi ne ba wanda ke iya tsawata mu wani ba wanda ke iya sa wani yayi ko ya bari kowa yana cin gashin kan shi ne to kin ga in kin kai yarki gidan kin san irin tarbiyyar da za ta samu irin tarbiyyar da 'ya'yanta za ta samu akwai gidan da yake kuma nagartattu ne sun sani gurin nagarta da dattaku da kuma ainihin sa ido to ko da wannan alhajin ɗan shekara ɗari ne ko da baya gani ko da baya ji ko da baya iya tafiya to gidan in sun sani akan wannan tarbiyyar zai wahalan gaske a samu wanda zai kauce sai dai kuma irin babi na kaddara irin yadda Allah ya karkatar da ɗan annabi Nuhu da matan annabi Nuhu da matan annabi Lut wannan duk imaninka kuma duk yadda ka kai kuma ba za ka kauce makaddaran Allah ba so da haka wannan na daga cikin abin da zai magance irin waɗannan matsalolin a gurguje kenan amma irin wannan matsalan tana da buƙatuwa in ta faru a zo a baje ta ne sosai a gane farkon al'amarin a gane inda aka taso a gane inda za a to sannan sai a yi mata matsaya ita kadai gobe in irin ta ta faru sai an sake zuwa an zauna a kanta ba wai kawai yanzu in faɗo mafita ga baki ɗaya in ce to da haka yanzu abin da ya fi kamata wa'annan ƴaƴan da a samu su DDC kawai su ci su mutu misali aka ga ba za a irin wannan ba misali yawwa Allah shi taimake mu to ina ga ai sai mu haƙura da abin nan Allah shi taimake mu to amin to insha Allah wala a to malin ya mana addu'a algata nan da Allah ya mana addu'a wallahi musta'an Allah sun ce mana to mi salati ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا ومقر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا ومن فوقنا اللهم احفظنا من فوقنا ومن تحتنا اللهم إنا نعوذ بك أن نغتال من تحتنا اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك